Baba Suda, sarkin labari.
A yayin da hukumar NAFDAC ta yi gargaɗin cin kaji 'yan kwatano saboda yadda ake sa wasunsu sinadarin adana gawa.
wallahi wayannan kajin da kwatano ake zuwa da su smuggling din su suna ba customs ma wahala sosai Su kuwa masana girki da cimaka cewa suka yi a daina cin kaza mai likimo gyangyaɗi-gyangyaɗi bacci-bacci.
an kaga tana dan likimo kazar kenan to kar ma ka siye ta ko ba haka bane ba haramun nema a dokar lafiya ka siye wannan kazar nan Wani matashi da ake zargin yana tura saƙonni ga masu kuɗi cewa su biya shi maƙudan kuɗi ko kuma ya garkuwa da 'ya'yansu ya faɗa komar jami'an tsaro.
na tura wani mutumi sako ne mai barazana zan ɗauɗan shi in bai ban kuɗi dubu ɗari biyar ba zan ɗauke mai ɗa Wata matashiya da ake zargin 'yar magari ce, aka kuma kama ta tayi ɗib tana lulawa, ta yi arangama da fushin mai shari'a halhalatul kuza'i zakariya.
mun yi faɗa da wata ya yi su ma wani a ƙasa a yan gado a wani kyam da ko suna tuhuma ta wani yafin shaye-shaye ke shaye-shaye ba shaye-shaye Shi ko wani matashin madarar suku dayan ya sha ta ja masa jangon.
shaye-shayen ne ya jawo a, ina cikin hankali na ba zan shiga mai gida ba gaskiya dan ba wai aiki na bane shiga gidajen mutane kuma muna fatan Allah yadda za mu hakura mu bari A ɓangaren zawarawa kuwa.
tabi wannan tabi wancan na ga abin ba zai yi ba sai na dawo da ita gida na kawa mata haya sai ya kasance tana kawo min yan mata da samari ana shan shisha da shawarar abubuwa Za mu ƙarƙare da fanninmu na lafiya don Allah sai ku dakace mu. Mai sauraro sallama matakin farko, Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne yake faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba, amma gabanin kwance rigizar rahotannin da shirin ya ƙullo, za mu yi mabuɗi da karatun labarai ta bakin Aliyu Wali.
Ma'aikatar al'amuran kasuwanci da masana'antu a jihar Kano ta fara wani gangamin ba da horo kan tsohuwar sana'ar saƙa ta gargajiya a ƙananan hukumomin jibur da makoɗa da gwarzo domin farfaɗo da sana'ar a jihar Kano. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon hukumar Sa'adatu Suleiman ta rawaito cewa horon wanda zai ɗauki tsohon makonni uku ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar barista Lawan Ahmad ya ce ana sa ran bayan kammala horon za a ba su shaidar kammalawa tare da ba su tallafi daga gwamnati. A nan kuma hukumar kula da manyan makarantun sakandare ta jihar Kano ta soke wasu firinsifal guda biyu. Daraktan ayyuka na musamman a hukumar Muhammad Hamisu Gogorwani ke bayyana hakan lokacin da ya ziyarci makarantun domin tabbatar da ingancin aiki inda ya tara har karfe goma na safe ba sa bakin aiki. Makarantun su ne makarantar sakandare ta maza GSS Shuwaki da kuma bangaren mata wato GGASS Shuwaki da ke shiya ilimi ta buci.
to sannu Aliyu. Saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wani matashi ya hallaka mahaifinsa, a yanzu su ne Maryam Muhammad Usman za ta karanto mana su.
Za mu fara da karanto ra'ayin ma'aruf inda yake cewa salam baba suda wannan wace iriyar rayuwa ce mutum ya kashe mahaifinsa to Allah ya kyauta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalubale ga masu shaye-shaye me kashe mahaifi kuma Allah ya shirye ka sako daga mardiya darmanawa. Shi kuma ɗahir ɗan jufaki daga jihar Kaduna cewa yake yi ke duniya ka kashe mahaifinka wa iyazu billahi. Salam Baba Suda, ka kashe mahaifinka da kanka ya kamata kotu ta ladabtar da shi saboda 'yan baya. Sako daga Hassan Umar Rimin Keɓe. Za mu karkare da sakon Halima Badawa inda take cewa mutum ya haife ka amma ka kashe shi Allah ya shirye ka amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba. Mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
An gaida Maryam. Jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda wani matashi ake zargin yana tura saƙonni ga masu kuɗi cewa su biya shi maƙudan nerori ko kuma ya yi garkuwa da 'ya'yansu. Matashin mai suna Aminu Haruna dubinsa ta cika a wannan karan ne lokacin da aka yi zargin ya nemi naira dubu ɗari biyar daga hannun wani attajiri idan kuma har bai ba shi ba to zai yi garkuwa da abin da ya haifa gwari-gwari dai 'ya'yansa. kuma a yanzu da ya faɗo hannun jami'an tsaro ta cikin zantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad yake cewa dama tsarin nasa ai duk kiran lamba ne, ba wata garkuwa da mutanen da zai yi, kuma kuɗin fansar idan ya karɓa, wai bashin wani noman shinkafa da ya zai je ya biya.
na tura wani mutumi sako ne mai barazana zan ɗauɗan shi in bai ban kuɗi dubu ɗari biyar ba zan ɗauke mai ɗa mutum nawa ne ya kai wa barazana mutum biyu ne dawa dawa da umar da ahmad dama dai na yi ne don barazana gaskiya ba wani abu da zan iya yi musu to idan kuma da a ce ka ɗauki yaron ya za ka yi da su ai ba zan iya ɗauka ba dama kawai dai na yi barazana ne da su idan da a ce sun baka kuɗin me za ka yi da kuɗin akwai mutanen da suke bi na bashi gaskiya na ari kuɗin su na yi noma to kuma kuɗin an yi noman shinkafan ma ta yi kuma sai ruwa haka na sama ya ya share ta anya kuwa wannan zai zama dalilin da zai sa ka wancan layi eh gaskiya dai shine makasudin abin da ya sa da kuma dai kunci haka dai na rayuwa to ko hukumar yan sandan za ta karɓi uzurin matashin ga abin da kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna ya faɗa azantawarsu da jakadan labarin.
mu yan sanda ai bincike muke a yanzu an fara bincike to ai dama ita in laifin kai mu dole mu bincika mu gurfanar da kai a gaban shari'a in ka je gaban kotu sai wai kotu wannan bayanin wataƙila ba za ku yi la'akari da ya ce ya yi noma ne ya yi asara ana bin sa bashi ba yana so ya biya bashi to wannan mun gurfanar da shi a gaban kotu a can ne zai wannan bayanin mu dai aikin mu hakkin mu ne akwai masu ƙara sun ce ba su yadda ba mun ɗauki jawaban su kuma duk akwai shi ma da kansa ya amsa haka zalika muna kammala binciken muna tunanin ba shi kaɗai ne yake wannan aika-aika wannan unguwa ba saboda unguwar da dakatar nan mun samu korafi da dama na irin waɗannan saboda haka da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu amma yana nuna cewar kamar wannan shine na farko kuma ba zai kara ba wannan alkali kamar yadda na faɗa shi zai bayani mu ko na farko ne ko yanayi ne mu dai za mu bincika mun bincika a binciken mun ga taɓa aikata wani laifin za mu haɗa mu ce dama lokaci kaza guri kaza mun taɓa kama shi da kaza akwai al'umma da dama da ake wa irin waɗannan abubuwa me ya kamata su idan sun samu irin wannan sako to alhamdulillah abin da muke so kowane lokaci na farko farko a kiyaye yara idan suna fitowa waje a kiyaye ina suke zuwa sannan duk wanda aka turo maka da wani korafi na tunanin za a yi maka wani abu to kai kokari a cikin lokaci ka sanar da hukumar yan sanda to gani gawa na dai an ce ya ishuwa na tsoron Allah kuma wannan shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. To a nan ma dai wani labarin gani ga wanan ne, ko kuma mu ce ‘yar manuniya ga matasa, inda shi kuma wani matashin ya sha madarar suku dayan, ƙarshe ta ja masa jangon ya kutsa cikin gidan wani mutumi yana tambele, su kuma masu gidan suka kama shi, suka kuma miƙa shi hannun ‘yan sanda, inda ‘yan sandan suka cike masa takardar tuhumar shiga gida ba izini da kuma yunƙurin aikata laifi, don haka ne aka gurfanar da shi a gaban kotun magistrate mai lamba goma sha bakwai, ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Bello, kuma bayan an karanta masa zargin sai ya musa. Su kuma ‘yan sanda suka ce, ba su kammala bincike ba, sai aka aike da shi gidan ajiya da gyaran hali, aka kuma ci gaba da ɗagawa ana dawowa. su kuma mutanen da ya shigar wa gidan suka ƙi zuwa kotun, don haka ne a wannan karan ɗan sanda mai gabatar da ƙara ya ce ya lura cewa masu ƙarar ba su da sha'awar yin shari'ar, inda ya buƙaci a soke tuhumar, hakan ko aka yi, aka soke tuhumar aka sallame shi, mai shari'a kuma ya gargaɗe shi cewar ya kiyaye. Har ma jim kaɗan bayan ya fito salin alin zai wuce gida, muka zanta da shi, inda ya ce, babu shakka waccan madarar suku dayance ta jaza masa jangwam.
na kai kimanin kusan tsawon wata bakwai ina cikin hankali na ba zan shiga mai gida ba gaskiya dan ba wai aiki na bane shiga gidajen mutane shaye-shayen ne ya jawo kuma muna fatan Allah yadda zamu hakura mu bari in Allah yadda dai abin da ya ja na shiga mai gida har aka kawo ni to in Allah yadda zan guje shi na bari eh gaskiya ina kira ga duk wanda yake irin wannan mu'amala da irin wayannan kayan shaye-shaye da ya bari dan gaskiya ba shi da amfani to sai a ya hattara matasa ita ma dai wata matashiya da ake zargin ‘yan magari ce, aka kuma kama ta tayi ɗif tana lulawa, ta yi arangama da fushin mai shari'a halhalatul kuza'i zakariya, inda kotun ta yi mata ɗaurin watanni uku ko kuma zaɓin tara ta naira dubu biyar. sakamakon samunta da laifin yawon banza da kuma ɗiban kayan madiri kuma jakada abubakar sabo ya zanta da ita gabanin jami'in gidan ajiya da gyaran hali abdu ma'azi ɗan hajiya ya wuce da ita suna zainab nu me ya kawo ni yan anti da bayan sun ganda a tsallaken sun ga ni yan fage ce ya ya so magani mun yi faɗa da wata ya ya so magani a ƙasa a yan gado akwai wani kyam da ko sai ya tarar ya kulle sai ya tsallako zan tafi gida sai ga yan anti da ban sai suka riƙe ni ko goma ma ba ta yi ba fa suka riƙe ni ai wai me da me yawo nake yi da dare me da me shi ne muka zo nan bai sake ni ba sai aka sa mana tara yanda aka tsaya gaban kotu da wani laifi suka ce suna tuhumai suna tuhuma ta wani laifin shaye-shaye ke shaye-shaye ba shaye-shaye to Allah Ubangiji ya kyauta amin kuma daga layin kotun za mu ɗan tsahirta alabashi idan mun dawo sai mu leƙa 'yan kaji da kuma hukumar karota kan batun da ya shafi yadda suke amfani da gorori a titi.
magana goron nan dai ni dai dan Allah dan annabi an karo ta ku aje goron nan tambayar nan kullum sai amin tambayar goron nan ya kamata dai ku taimaka min bari dai mu je kasuwar mu dawo yan zakir zane a can ka zama ne da kwamfutas masu kyau da kamfanin ɗan ƙasa na gari M Zakir Computers.
Ya kawo galla-gallan computers waɗanda duniyar masu ilimi ke amfani da su.
A kamfanin M Zakir suna sayar da nau'ikan computers waɗanda ake yayi latest computers.
Har ma da waɗanda aka nema aka rasa.
Suna sayar da 'yar matashiyar computer.
Mini.
Medium.
Da kuma manya dukansu a cikin kaloli masu kyan tsari da design.
Da tsaleliyar computer slim mai daɗin riko da i-series masu high generation dukansu masu ɗauke da graphics da kuma gaming Payment System na ɗeba kewa.
Ɗan Zakir na ba da garanti a duk kayan da ka saya.
Muna maraba da masu sayan ɗaiɗai ko sari.
Akwai ragi na musamman ga masu siyan na makarantu.
Sai a neme mu a lamba goma sha uku B daura da ƙarshen gada sama ta Ibrahim Tayi Road. Benin su na kallon yamma.
Ko lamba talatin da shida a Berit Road.
Ko lambar waya sifili takwas sifili uku uku shida ɗaya biyu sifili uku ɗaya.
ku zo ku saba muku baro
Ina masu sha'awar harkar hoto? To ga dama ta samu. Kamfanin Balansi Photography na sanar da masu sha'awar ɗaukar hoto cewa zai koyar da ɗaukar hoto kyauta na tsawon kwanaki biyar ga duk masu sha'awar harkar hoto. Za ku iya fara samun damar mallakar fam ɗinku a Balansi Photography da ke kan titin Lawan Dambazau akan kuɗi daidai da aljihun kowa. za kuma a rufe sayar da wannan fam a ranar Juma'a 20 ga watan Satumban da muke ciki. Domin ƙarin bayani ku kira wannan lambobin waya kamar haka: sifili tara sifili uku tara hudu uku uku biyu uku hudu ko kuma sifili takwas sifili uku biyu tara ɗaya ɗaya tara biyar ɗaya. Sanarwa daga shugaban kamfanin Balansi Photography wato Balaraba Uba Abdullahi.
madalla. A nan kuma shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ce wato Nafdak a nan Kano, ba masu shaba Muhammad ya gargaɗi mutane da su ƙauracewa cin kaji 'yan kwatano, saboda yadda ake sakawa wasunsu sinadarin adana gawa, dan dai kawai su daɗe ba su lalace ba.
wallahi wayannan kajin da ake zuwa da su daga ya fada kotono ake zuwa da su smuggling din su suna ba customs ma wahala sosai in aka shigo da su abubuwan da suke ma sa in kun san abun da ake kira formalin wanda ake sa gawa shine suke sa akan wayannan abun kar su ribi amma duk wayannan an samu rabuwan su sosai because akwai mutane da yawa da suna da gonakai na kaji yanzu a nan gidan in fa nan Kano a Lagos da wani wurare da yawa kin abubuwan da yake ma kawowa irin cututtuka da yawa kamar cutar daji daga wayannan wurare ake kama su.
To a ɓangaren ƙwararru wajen fannin girka abinci kuwa irin su Bashir ɗan shila cewa ya yi baya ga irin waɗancan kaji ya kamata al'ummar masu kiyaye da cin kaza mai likimo wadda take gyangyaɗi-gyangyaɗi bacci-bacci saboda alamu ne na cewar tana ɗauke da cuta.
a ka'ida health wise ma'ana a wayayyar dokar girki an kaga tana dan likimo kazar kenan to kar ma ka siye ta ko ba haka bane ba haramun nema a dokar lafiya ka siye wannan kazar nan to abin da zaki ki nemi white vinegar ma'aukal ana sayar da shi a islamic chemist ruwan kal kenan kina sa ta a ruwan vinegar zaki ga fatar ta ta dago fatar ta rabu da tsokar to wannan ya nuna miki cewa wallahi wannan kazar ta akwai matsala To ko me ra'ayoyin mutane dangane da batun hana cin irin waɗancan kaji 'yan kwatano? har ma da waɗanda ba ‘yan kwatanan ba ‘yan nan Najeriya masu likimo samfurin gyangyaɗi-gyangyaɗi bacci-bacci. Jakada Abba Ibrahim Lafazi ya jiyo ra'ayoyin wasu mutane a nan Kano.
ba zan iya daina cin wata kazar turawa ba saboda ni da wuya ta kashe ni gaskiya gwanda daɗi ya kashe ni saboda in zaka ce ba za ka ci kaza ta gidan gona ba ta turawa to me zaka ci duk da dai wai in ka ana ɗaukar cututtuka to ni na daɗa ina ci kuma har yanzu ka gani nan zanzan nake ji na To an ce a wai kuma akwai wacce take gyangyaɗi ita ma wai ba a san.
kai ai da na ga kaza ta tana gyangyaɗi shaf shaf nake sa mata wuka to me zan tsayin yin da ta mutu a gwanda ta yanka ta Magana ta Allah abin da aka faɗa gaskiya ne. Sakamakon kuma duk mutumin da aka ce ma yau ya fiye cin wannan kajin su masu hannu da shunin za a ga cewar ba sa rabuwa da cututtuka daban-daban kuma kaza Hausa da kake gani ita ce kaza.
An ce kajin Hausan suna ɗan gyangyaɗi.
Eh haka ne suna yin gyangyaɗi.
Kuma an ce illa ce cin.
eh to haka ne amma abin da daktoci suke faɗa duk wani abin da ya zama disease inda har aka ɗora shi akan wuta to ai ya magance wannan disease din.
To shi ma dai wani mai sana'ar siyar da frozen chickens wato ajiyayyin kaji ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan al'amari.
sunana ali muhammad musa gaskiya mu ba mu amfani da wannan sinadarin da yawan mutane suna irin sana'ar mu a rashin ilimi kawai suna yin ta ne na ya samu dan jari ya kafa irin wannan harkar yana yi wanda ba yin ta ilimance masana ilimin wannan abun su za su iya gaya maka ya illarsa ko rashin illarsa amma ni tawa fahimtar sawa kaza irin wannan sinadarin yakan iya illa To su ma dai masu gashin biredi ana zargin suna amfani da wani sinadari mai suna bromide wanda yake sa biredin ya kumbura ya sintintum. Ƙarshe ciki fanko ne holo ko ba komai sai mai gida ya siya da sunan ya sai katon biredi za a raba wa yara. Idan gari ya waye ana yagawa sai ya koma lankwam, ƙarshe haka tilas yara za su tafi makaranta suna jin yunwa ba su ƙoshi ba, saboda biredin holoƙo ne. To a kan wannan batu dai sakataren ƙungiyar masu gashin biredin a nan Kano, Kabiru Hassan Abdullahi ya magantu.
abin da yake kumbura biredi dai yeast ne sai kuma wanda yake taimakawa biredin in ya kumbura ya rike karfinsa ya koya tsaya a yanda yake shi muke cewa improver akwai kala-kala kuma kowanne yana da sahalewar hukumar nafdac da hukumar kula da ingancin kayayyaki ta standard organization mun ƙara tabbatarwa da jama'a kuma muna faɗa bisa tsakaninmu da allah cewa wannan potassium bromate tintin muka yi haɗin gwiwa tsakanin mu ƙungiyar masu biredi da hukumar hukumomi irin su NAFDAC, CSON ba ma amfani da shi a gidajen biredi ba a kasuwa ma waɗanda suke fasa ƙorin suna shigo da shi muka fatattake su daga jihar Kano.
To labarin gargaɗin cin kaza 'yar kwatanan da ma 'yar gida Najeriya wadda take likimo samfurin gyangyaɗi-gyangyaɗi barci-barci. Yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi. har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai, kuma jakada Abba Ibrahim Lafazi ya leƙa mana shafin.
Da saƙon Kamal Isa za mu fara inda yake cewa to Allah ya kare mu, shi kwa saƙon Haruna makoɗa cewa yake to fa Allah ya kiyaye mu ya kuma tsare mu da lafiyar mu. Hmm. Kun ji masu siyan abinci a gidan sai da abinci su ce sai da kaza za su ci to ku kiyaye ku san irin wace kaza za a ba ku. Sako daga Awwal Abubakar. Shi kwa Yusuf Ibrahim cewa yake Allah ya tsare, ai kowa ya ci zomo to ya ci gudu. Za mu karkare da saƙon Nafi'u Ibnu Abdulsalam inda yake cewa ha ha ha dama mu talakawa ne ba ma cin kaza. Masu saƙonin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba. Mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya, ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. To kafin mu je ga layin zawarawa, bari mu leƙa hukumar Karota, inda a yau shugaban hukumar Honorable Babba Babba ɗan Agundi ya gargaɗi jami'an na Karota dangane da yadda suke riƙe tiƙa-tiƙan gorori idan suna bakin aiki. Yana mai cewa ba da yawunsa suke yi ba, saboda riƙe gororin ya kauce da ƙa'idar dokar hukumar ta Karota. A don haka, jami'an su sani duk wanda ya riƙe gorar to fa ya riƙe ne bisa raɗin kansa ba wai da sunan hukumar karotar ba.
To ai mun gaya maka mun yi bayani akan wannan mun yi magana goran nan da ni dai dan Allah dan annabi an karo ta ku aje goran nan tambayar nan kullum sai an min tambayar goran nan ya kamata dai ku taimaka min.
To kenan bata cikin kayan aiki da kuka bawa jami'an ku.
A baya cikin kayan aiki babu.
ya kuma ce aikin hukumar ya fi ƙarfi a kan hani da aikata laifi ba wai a hukunta ba, musamman ma ga waɗanda suke sa jikai kaɗai a kunnuwansu wato airface idan suna yin tuki.
kamata i su tsaye da shi a yi nasiha a yi nasiha wani do Allah abin nan ba daidai ba ne a bari nasiha ita ce mafi a'ala kai masa nasiha shine DEP a yanzu tun da yanzu aka fara aikin a yi nasiha sa iyafis a kunna ba daidai ba ne a cikin tsarin doka domin abin da yasa ake cewa ka daina sa iyafis saboda in kana tafi wani ya zo zai wuce ka zai maka hon ba za ka ji ba ko ana wani abu da ba za ka ji ba ka yi da batin hankalinka shi kuma sanda kake tuki so ake kai concentrating hankalinka gaba daya.
To kun dai ji jami'an karota riƙe gorar ya saba da ƙa'idar aikin ku in ji oga kwata-kwata duk wanda ya riƙe ya ƙetare doka. Idan kunne ya ji sai mu ce jiki ya tsira, idan kuma an ƙi ji to duk wanda ya ce zai goya kare shi ya san yadda zai yi da bakinsa. Idan muka leƙa ɓangaren zawarawa kuwa, jakadiya Asama'u Sadiq Bebinais ce za ta shigo inda za mu ji a wannan makon shin bazawarin ne ko ko bazawarar. kuma ma me ya kashe musu auren har suka faɗa layin zawarawan.
bawan Allah za mu so mu ji kai me raba kar ta kamata.
Na kasance mutum ne mai tafiye-tafiye tun kafin mai aure. Bayan mun yi aure da ita sai iyayenta da kuma mutane suka ringa cewa ɗauke ta tafi da ita gurin da nake. Bayan mun tafi da ita na kawo mata guri a can. Muna tare da ita sai ta kasance tana biye-biye haka tabi wannan tabi wancan. Na ga abin ba zai yi ba sai na dawo da ita gida na kawo mata haya a wani guri. Sabuwar unguwa ce dama. Sai ya kasance tana kawo min 'yan mata da samari ana shan shisha da shawarar abubuwa abubuwa da wanda karima ba zai ci ba. Sai mutum unguwa ya min waya suka karanta mu abin da yake faruwa sai na dawo na ɗauke ta daga wannan gida na je haɗa ta da mahaifiyata to dama akwai karamin kanan mu auta sai faɗa ya rikice tsakanin su ta ɗauki wani abu ta buga mu aka shine mahaifiyata wannan abin ya ɓata mata rai ta ce to in sauke mata sakamakon nima wata za ta ɗauka wani abu ta buga mu aka.
to amma duk wannan abin da ake ta har tafiya da ita da kai da da da ita da kama mata wani gida ba ku taɓa zama da iyayenta ka gaya musu matsalar take faruwa ba.
mun zauna da iyayenta iyayenta mutanen arziki ne ita ce dai ba ta jin magana yasa kawai na ce na sauke mata na haƙura ta domin wata nima ta illata ne.
To daga layin zawarawan sai kuma fanninmu na lafiya inda jakadiya Maryam Ibrahim Zango ta zanta da wani ƙwararren likita akan wata cuta da take kama ƙashin bil'adama shi kaɗai ya ringa marmashewa yana ɓaɓɓallewa.
sunana dr usman wadanas likita ne a asibitin kashi na dala abinda muke ce ma gyamban kashi a turance shine chronic osteomyelitis wanda ciwo ne da ke taba kashi kuma mai wuyar sha'ani mutum ya samu karaya idan ya karye kwayoyin cuta suka shiga kashi ko ko wanda aka yi ma aiki aka sa ma karfe a ciki idan har suka shiga ciwo ne sanda ake sa mashi wannan karfin a jikin shi zai iya samun wannan ciwon gyamban kashi sannan kuma wanda suke samun garko jikin su ta yi kasa kamar masu ciwon siga da kuma masu ciwon wannan tarin fuka da ke kama kashi shi ma yadda ake ganewa mutum zai rika samun ciwo a wajen rauni yana fidda ruwa sannan kuma wata yana dan fidda barbashin kashi fari sannan kuma mutum zai rika samun zazzabi akai akai sannan kuma za a iya samun ma karaya saboda kashin ya riga ya zama bai lafiya dan abu kaɗan da bai kai ga ya karya kashi ba zai iya samun karya kashi sannan kuma mutum zai iya samun kafar shi ta janye da ya tafi da ya tsawo amma dan ka zauna tare da mai ciwon gyamban kashi baya jawowa ka kamu da ciwon gyamban kashi to dakta wani shawara zaka bayar game da wanda yake da shi da kuma wanda ma ba shi da wannan ciwo to wanda yake da shi sai kokari ya zo asibiti akwai matakan da muke dauka na bada kwayoyin magani na aiki da muke yi a kula da wannan ciwo wanda kuma ba shi da shi sai kokarin cewa na magana hadari da ake samu idan har ma an samu hadari a garzaya a tafi asibiti idan aka je ga gargajiya gargajiya suna ɗiban magani su barbada akan ciwo wannan na iya jawa kwayoyin cuta su shiga sannan za su je su taba wannan kashi ya samu wannan ciwo na gyamban kashi to mai sauraro baki ɗaya jimlatan wahidatan anan ne shirin na wannan rana zai dasa aya sai kuma gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, a madadin Abba Ibrahim Lafazi da taimakon Bahari Isa har ma da Hassan Mamuda Ya'u, waɗanda su ne suka yi tiriniyar sada ni da ku. Sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar, Ibrahim Abdullahi Soren ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi, wassalamu alaikum.